من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا مسلمين waɗanda suke halarci a cikin wannan masallaci da waɗanda ke saurarenmu a cikin gidajensu da ma waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna yammacin 24 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 446 wanda ya daidai da 24 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2025 Allah maɗaukakin sarki ya sake tara mu a wannan masallacin mai albarka wanda ake kira masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu da sallolinmu da sauran ibadunmu sa'annan ya samu dace da haduwa da daren lailatul qadri ya kuma biya mana dukkanin bukatun yau shine zama na talatin da bakwai ko kuma kasir na talatin da bakwai a cikin tafsirin suratul isra' wanda muke gabatarwa a wannan masallaci to sai dai gabanin gabatar da tafsirin akwai ɗan takaitaccen kira ko kuma in ce tunatarwa wadda zai yi ma al'umman musulmi wannan tunatarwa ita ce yau muna 24 lahadi ko litinin afuwal 24 wanda in mun ka lissafa za mu ga da an yi magariba to an shiga dare 25 domin ga musulunci dare ke fara zuwa sannan yini idan daren 25 ya zo da magariba zuwa wayuwar gari sai yini 25 shi kuma ya fara kun ga daren 25 yana cikin dare da ake dibe lalatul qadri kuma yana cikin dare masu ƙarfi wanda in ka cire dare 27 za ka samu kusan shi ne kan gaba domin dare 27 malamai sun fi yawa waɗanda suka tafi akan cewa dare 27 ne akwai ma wasu daga cikin sahabbai waɗanda har rantsuwa suka yi da Allah cewa dare 27 ne to amma dai mun yi jami'i cewa la'alla daren yana jujjuyawa ne daga shekara zuwa shekara yana jujjuyawa ne cikin wutarin goma na ƙarshe wata rana ya faɗo 21 wata shekara ya faɗo 23 wata ya faɗo 25 wata ya faɗo 27 wata ya faɗo 29 Allah yana jujjuya shi yadda ya ga dama to mu sani fa shine daren da Allah madaukakin sarki yake bajet cike shi mu miƙe mai salloli mu yi tilawa alkur'ani sa'annan mu aikata ayyuka na alkhairi cikin wangadaren domin mu dace da lailatul qadri musamman ciyarwa mu ɗibi dukiyoyinmu mu ciyar cikin wannan dare kada mu bar wani ya kwanda yunwa mu ɗiba mu basuwa gabas mu ɗiba mu basuwa yamma kudu arewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bai ƙi jinin a bashi duwar wasu biyu manya na zinari ba ya ce ya ɗiba ya basuwa dama ya ɗiba ya basuwa hagu ya basuwa nan ya basuwa nan ya ce a waye gari babu komai duka sun ƙari idan ka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to ka zo gidan da ake raba ma jama'a ba gidan da ake karɓe ma jama'a ba gida ne na araba a ba jama'a simarul yatama musnadul lil aramili don haka a ciyar ciyarwa tana da matukar amfani tana da matukar girma a wurin Allah duk wanda ka sa farin ciki to kai kuma Allah ya alƙawarin siyasa ya rama siyasa ka farin ciki da dukkan sauƙaƙa ma wani shi kuma Allah ya alƙawarin siyasa sauƙaƙa ma da duka faranta ma wani Allah zai faranta maka to a yi ƙoƙari a ga cewa an ƙara ma abincin da ake na gida yawa ko da in ma babu hali sosai ko da mutum ɗaya ne ya zama to in an dafa da magariba sai a ɗauka a kai mai a ce ka dawo lokacin suhur ka sake karɓar na suhur kunga akalla cikin wannan daren ya samu abin da ya ciko daren 27 ma a yi mishi haka to insha Allahu ta'ala akwai albarka Allah da alkhairi Allah mai yawa a ciki musamman dare ne wanda Allah madaukakin sarki yake budget cikin shi wanda duk abin da za a raba na wannan shekara zuwa wata shekara mai zuwa cikin wannan dare ne Allah ka rabu ne sai a damƙa mala'iku masu kula da kowane al'amari a ceto ga abin da za ku yi ga littafi a aikin kunan wanda za ku yi na tsawon shekara ɗaya mala'iku masu kula da arziki a ba su list na cewa da wane da wane za a fitar da su cikin masu arziki za su talauce wane da wane da wane da wane su kuma za su shigo cikin wannan list ɗin masu kula da mutuwa wane da wane da wane za su mutu masu kula da rayuwa wane da wane da wane da wane za su tsallake har zuwa baɗi haka tsarin yake duk wani abu da zai faru cikin shekarar nan to a wannan daren ne allah maɗaukakin sarki yake budget ya tsara shi zuwa wani lalafin ƙadar mai zuwa don haka a yi ƙoƙari a dage ibada ciki kuma tana daidai da ko kuma khairun min alfi shahar ko ta fi alkhairi bisa ga ibada ta wata dubu shekara tamanin da uku da wata hudu in ka dace ibada cikin lalatul kadari to tana daidai da ko kuma tafi ibada da za ka yi cikin shekara tamanin da uku da wata hudu to mu kalla mu ga dawa-dawa ne ke samu ya kai shekara tamanin sannan wanda ya kai shekara tamanin din nawa ya yi cikin kurciya gabanin balaga sannan nawa ya yi yana shiririta gabanin ya yi hankali sannan nawa ya yi yana cikin ciyo wanda bai samun damar yin wasu ibadodi sannan nawa ne shaidan ya fisge shi ciki wanda yana ji yana gani ibadodi suna wucewa bai iya yi saboda shaidan ya samu ya ragwama sai ka lissafa sai ka gani sannan nawa ya yi cikin rauni na tsufa wanda yana ji yana gani wasu ibadodi bai iyawa saboda tsufa to ƙaƙa kenan to amma wanda ya samu lailatul qadr shikenan kun ga al'ummomin da sun ka gabata suna iya shekara 200 300 400 500 malaman tarihi suka ce annabi adam ya shekara 930 duniya sa'annan annabi nuhu ya shekara 950 duniya shi wannan ma akwai nasir alkur'ani yana wa'azi shekara 950 kwan to amma kuma mu wannan al'ummar annabi ya ce a amaru ummati sittuna aw sab'una shekaru al'ummata tsawon rai na al'ummata shekaru 60 na ko 70 shine vast average na shekaru al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam life expectancy nasu shekara 60 na zuwa 70 idan aka dauka average na duniya gaba ɗaya ya ce kaɗan ne daga cikinsu suke tsallake wannan to ya za mu yi mu yi ibadodi waɗanda za mu iya riskarsu mu cin musu sai aka ba mu lailatul ƙadari wanda in mai amfani da wannan daren duk ka samu lailatul ƙadari guda to ibada ciki ne ta fi ibada ta shekara tamanin da uku da wata hudu ibada ɗaya ta fi ibada shekara tamanin da uku da wata hudu to in ka dage a rayuwarka ka samu lailatul qadari guda 20 kaga ba ƙaramin alkhairi bane kaga sama ga shekara dubu da ɗari shida kenan sama ga shekara dubu da ɗari shida kenan kaga alhamdulillahi kaga ko waɗanda suka yi zamanin annabi nuhu ba su kai gare ka ba don haka a dage sannan kamar da ne muku hudu ba cewa idan an tashi roƙo a roƙi duniya da lahira roƙon duniya kaɗai yana cikin dalilan da ka sa Allah ya karɓa addu'arka a yi rejectin wannan addu'ar amma ka roƙi duniya ka roƙi lahira Allah bai ce roƙi lahira kurun ba a cewa ya duniya da lahira ka roƙa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana a baka mai kyau duniya kuma a baka mai kyau lahira ko yaushe zaman ta addu'a ka mix ce kada ka ba duniya muhimmanci ita kadai akwai ranar da za a ɗauko ka cikin karaga a kawo a aji gaban masallata in kai kawa kanka sallah can baya to yanzu sallah za a yi maka can inda aka fito kai ke miƙewa kai sallah ko to yanzu ga ka kwanci an gilma ka gaban liman yanzu kai za a yi masalla a ga masalla a ɗauki gawa a nufi makabarta da ita kuma 'yan uwa da abokan arziki gaggawa kawai ake yi ga musulunci ana ɗora gawa ne ga kafaɗin mutane su ɗauka wannan karagar mutane na ɗauka ana tafiya ko to yanzu saboda a yi gaggawa a kai kama mota ake sawa saboda a nuna ma yanzu ba a da buƙatar ka mota ma za a sa ka aji da kai an fahimci wannan saboda ba a da buƙatar ka mota za a sa ka wa duk inda aka wuce baka koma ganin wannan wuri har abada da ran da aka fito da gawa cikin gida da ran nan baka koma ganin gidanka har abada da ran nan da matanka da 'ya'yanka da kowa naka ku yi ban kwana su kuma sai kiyama sannan akai makabarta a kai ka ɗakin da za ka shekara ila shekara dubu ishirin ciki kwanci ko shekara dubu talatin kwanci allah ɗaya san shekarun da za ka yi nan babu mai kawo maka ziyara babu mai zuwa ya ɗebe maka kewa ba ci ba sha sannan hannun da aka kwantar da kai a kai ne kana nan kwanci a kai ne babu juyawa ba zuwa ko'ina ba sauraren news ba shiga social media kana kwanci ɗif in ma cikin rahamar Allah in ma kuma ga azaba tana biyo baya ga garwashi na wuta kana kwanci a kai ga macizai sun nannaɗe irin wannan idan aka fito da shi duniya ya yi huci annabi ya ce duk masallaci a kai shi masallaci wanda yake ɗauke da mutum dubu ɗari sai ya yi huci haka ya busa iska duka za su ƙone saboda kwancin da ya akan garwashin wuta kuma ko'ina na jiki da ta farfasa yake yi ko mutum zai yi shekaru waɗanda allah kaɗai ya san yawansu nan kwanci a cikin ƙabari wanda faɗai zai samun gata shine wanda ya riƙe sunnar annabi takin-takin jabau-jabau bai yi wasa da ita ba wanda ya fifita sunnar annabi kan komai na duniya to shi kam sunna za ta rika shiga cikin kabari na yi ta sura wani mutum mai kyau ta zaunar da shi ta ɗebe mishi kiwa tana ba shi labarai har ma suna dariya amma in ba haka ba mutum zai ga tashin hankali zai ga fitina sannan ai busa cikin ƙafo kuma kana miƙewa ka ga bala'in da ya wuce wanda a cikin ƙabari har ma sai ka tambaya ka ce man ba a sanamin markadina haza wa ya tayar da mu daga wannan kwacciyar tamu ko bacci ne kake yi ma saboda kaga azabar lahira sai ka ɗauka ma waccan ta cikin kabari kamar ma bacci ne ake yi an tayar da kai waccan ba ko azaba bacci kuma azabar nan ta lahira fa buɗe ido kawai kai ka kalle ta ba ma a fare maka ita ba kallonta kawai ka yi saboda tashi hankali da rikicin da ke cikinta sai kan mance da azabar da aka yi maka cikin kabari ka ɗauke ta kamar matsayin kwanciya ne kai cikin hotel ka yi bacci bacci mai daɗi yanzu kuma gashi an tayar da kai to da bakin nan fitina duk bayan aka ɗauki lokaci ganin kake kuri ƙara ruɗewa yake yi bala'i ƙara maiwa yake yi fitina ƙara maiwa take ta yi in an fita wannan a shiga wannan in an fita wannan a shiga wannan in an fita wannan a shiga wannan a yi tsaye rana na bugun kan mutane shekaru dubai allah bai ce mu kowa komai ba a je a nemi ceto a dawo bayan an gama a je a yi tsallakar siraɗi a gama tsallakar siraɗi a yi wannan a yi wancan a yi wannan a dawo hisabi za a yi mutane su yi tsatsaye mutum ya karanta tsawon rayuwa ta yi abin da ya yi ko wanda sakansu ya faɗi abin da ya yi har tsawon rayuwa ta ya gama sannan na biyu ya zo shi ma ya yi sannan na uku ya zo shi ma ya yi sannan na hudu ya zo tun zamanin annabi adam har zuwa ga ɗa'autar 'yan adam kowa sai ya yi kana nan tsaye kana kuna jira a yi tonon asiri yau mutubular sara'ir ranar da ake tona asirai kai za ka fi da takarda da kanka ka ce ka sace kuɗin marayu da aka kai na asibiti ka yi zina da yarwa ne ka yi zina da yarwanci wani abokina ina tare da matashi wani ɗan uwana ina tare da matashi na aikata laifi kaza na aikata laifi kaza abu kaza da aka ga ya bata aka yi ta nema ba a san wanda ya ɗauka ba ni ne na ɗauka kai ta tonon asirin abin da ka aikata rayuwarka ta duniya وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ko wani mutum akwai wani kaman kaset ne ko wani memory wanda aka sa mai cikin wuya ne kamar memory yake yana nan cikin ana ta recording gigabytes ne ko terabytes ne sun kai su ɗauki dukkanin rayuwar da ya yi yana da yana aiki har sai da mutum ya mutu to yanin kiyama za a fitar da shi sanan a miƙo littafi a ce ma karanta littafinka kafa binafsikal yauma alaika hasiba cewa yau ka isan makanka ka zama mai makanka hisabi an gani da ka ranar ne mai aukuwa za ta auku ranar ne dan adam zai tashi ya faɗi kamar ya sha maye ba maye ya sha ba ranar ne ɗan adam zai tabbatar da girma da jalalar ubangiji to bisa ga wannan ‘yan uwa musulmi in an tashi roƙo a roƙi lahira kada a mai da hankali ga duniya kurum kuma allah bai ce ka manta da duniyarka ba abdullahi ɗan as ya ce imalli duniyaka ka annaka lata mutu abadan ya ce ka nemi duniyarka kamar baka mutuwa har abada sannan wa amalli akhiratika ka yi aiki don lahirarka ka annaka ta mutu gada kamar cewa gobe ne za ka mutu za ka shiga tsakani ka yi aiki don duniyarka domin da ita ce za ka nemi lahira duniyar ma tana da muhimmanci sannan ka yi aiki don lahirar ka da ita ce makomaka ita ce gidanka na gaskiya mutuwa tana da ɗaci abinda ke biyowa bayanta kuma ya fi ta ɗaci waɗanda an ka ɗanɗana ma mutuwar sun ka an ka farkar da su suka tashi sun yi bayani irin ɗacin da ke ga mutuwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muna bayani ya ce lalle mutuwa tana da magagi tana da maye inna lil mauti sakarat lalle mutuwa tana da ɗaci ba daɗi ina fatar an fahimta don haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai ci gaba da karatunmu mun ɗauko bayani akan annabi musa alaihi salatu wassalam daidai lokacin da ya kashe wani baƙiɓi ya gudu domin an ce mishi ana na ana mitin na za a kashe shi ko da haka ya gudu ya kama hanya hanyar garin madiyana garin madiyana yanzu yana cikin riko na saudi arabia akwai kusan kilomita 500 tsakaninsu da abin nan ko 450 zuwa 500 tsakaninsu da misira don haka tafiya ce ya yi ta kilomitoci masu yawa wadda ba za ta kasa kila da nan zuwa kano ba ita ce ya yi ƙasa kaga kwana da kwanaki kenan ko? tafe yake kwana da kwanaki tafe yake kwana da kwanaki kuma cikin hamada har ya iso bakin garin madiyana inda nan ne rijiyarsu take babbar rijiya ce wadda nan ita ce mashaya gare su inda suke shayar da dabbobinsu da sauransu to daga nan fa ya samu wuri ya zauna sai ga wasu 'yan mata biyu ga mutane na shayar da dabbobi su kuma 'yan matan ta kora dabbobinsu koyon suke ta yi suna maishe su dabbobin na so su yi inda ruwa su kuma suna koro su to shi na sai ya yi mamaki ya je tambayi matan
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya ainihin gito ga waɗannan ruwan na madiyana lokacin da ya iso zuwa gare su to sai tarar da jama'a ta mutane wata al'umma ta mutane suna shayar da dabbobinsu sannan sai ga can bayansu ga wasu yare 'yan mata ta zudan wayanda su kuma suna ta kora dabbobinsu kora dabbobinsu kurum suke ta yi suna ta kora dabbobinsu suna ta kora dabbobinsu ba su barin dabbobinsu sha tare da mutane kala sai ce ma kalbukuma menene sha'aninku da naga kuna aikata haka menene sha'aninku kalata la nasqikum hatta yusdira ri'a yace ai ba mu shayarwa har sai duka masu shayarwa sun gama shayarwa sai makiyaya sun gama shayarwa sannan mu muke farawa kaga ba a girmama haƙƙin mace ba ko mace tana da rauni ya kamata a wasu wurare ya zamanto a ɗan rika ba ta preference to nan kuma babu wannan preference kawai abin da aka yi an zaɓi kawai gama bai iya tare faɗa sannan kuma ga su 'yan mata masu rauni ba su iya shiga su yi kokowa da sauran mazaje don haka sai kowa ya sha ya ƙoshi dabbobi sun sha sun ƙoshi an gama sannan su sai su zo su bi bayan mutane imamu katada da kadi shoye suka ce da ma mutane suka sha ko kuma duk lokacin da mutane suka sha daga wannan rijiyar wani alamari da ke faruwa ma wani katon dutse suke ɗaukowa sai su rufe bakin rijiyar da haka 'yan matan sai dai su zo daushi-daushin da ke wurin na 'yan ruwan da suka zubi su ne dabbobinsu za su sha da haka annabin musa na nan sai ya ga an rufe rijiya an wuce kuma da wani irin mulmulan dutse da haka sai ya taso ya je shi kaɗai ya sa hannu ya ɗauke dutsen da ya ɗauke dutsen ya buɗe bakin rijiyar guga wadda yake ba ƙato ɗaya ke ɗiba ruwa da ita ba sai an haɗa ƙato biyu uku sannan su ja ruwa kwakwara ce mai zurfi sannan ga guga mai faɗi amma shi kaɗai nan take nan da nan nan da nan ya janye ruwa ya shayar da dabbobinsu ya shayar da su suka wadatu har suka juya su koma gida Allah maɗaukakin sarki ya ce fasaka lahuma فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يتي فسق لهما سيشهد سوروا ثم تولى إلى الظل maimakon yayi yadda ni zan yi ko yadda kai za ka yi cewa a baka wata ijara ko a dan baka wani abin nan musamman ya yi kwanaki cikin hamada yana tafiya yana cikin tsananin yunwa to bai nemi wata sallama ba kawai abin da ya yi sai koma zuwa ga wata inuwa sun matawalla ilar zilli sannan sai ya juya zuwa ga wata inuwa faƙalar rabbi inni lima an zalta ilayya min khairin fakir sai daga hannu ya koma yana roƙon Allah maimaki ya kai kuka ga ɗan adam sai ya zaɓi ya kai kuka zuwa ga Allah ya ce rabbi ya ubangiji na inni faƙirun lalle ni mabuƙaci ne lima an zalta ilayya ga abin da dukkan saukan min da shi min khairin na alkhairi wato yana roƙo ya ubangiji don abin da ka bani na alheri ina da buƙata ta don haka ya Allah ka bani wani alkhairi ko me yawa ne an gane mun samu bakuncin babban limami na bariki 'yan sanda ta marina zonten wanda kamar yadda kuka gani gashi nan zaune tare da mu akar makallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu don haka ya zauna ƙarƙashin wannan inuwar yana nan da yana ta tunani na duniya yana saƙe-saƙe kuma ya mai da al'amari ne zuwa ga Allah fa ja'adhu ihdahuma fa ja'a جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
don haka yana kwanci nan yana dai ta tunani ga shi ya yi kwanaki dai ba babu abinci waja adhu ihdahuma sai ɗaya daga cikin waɗannan 'yan matan biyu da ya shayar ruwa sai ta zo mishi tamshi alastihya'in tana tafiya akan kunya yarinya mace in ta gari ce da yawa tun daga tafiyarta kana ganewa ko fitsararra kuma kana gane nau'in tafiyarta shi yasa yara samari idan za su nemi mata to yana da kyau su nemi masu hankali manyansu su neme su shawara cewa na nemi mata amma ga gidan da na nemi matar kuma ga sunanta kuma ga inda ake iya zuwa a ganta wallahi da yawa babba da ya ganta tana tafiya tun daga tafiyarta zai gano wannan wace iri ce idan fi tsararra ta ya ce maka kama kanka wallahi wannan ita ce za ta sa ka ɗauki takalma ka aza ga kai ka ɗauki hula ka sa ga ƙafa don haka kama kanka game da wannan kada ka neme ta domin mata suna da bambanci da maza ɗabi'unsu da al'adunsu suna da bambanci ƙwarai da gaske namiji da yawan lokaci ma yakan ɓoye amma ita mace idan ta tashi lalacewa to za ka ga ta bushe fitilar ta ba ta tsoron kowa musamman tana cikin shekarun kurciya tana jin hayakin kai ko ji take dukkanin waɗanda suke unguwar nan gabaki ɗaya kamar ita ta halicce su da haka ba ta gudun kowa wannan da yake 'yar gidan mutunci ce wasu malamai sun ce ɗiyar annabi shu'aibu ce sahibu madiyana wasu kuma sun ce a mahaifinta ɗan uwan sha'aibu ne domin sha'aibu ya daɗe da wucewa wasu malamai suka ce a wani malami ne wanda yake karantar da mutanen madiyana bisa ga karantarwa ta annabi sha'aibu haka malamai suka yi saɓani su kuma ahalul kitabi suka ce wani mutum ne da ake kira jethro jethro shi ne mahaifinta to duk da yadda yake mahaifin mutumin kirki ne babu shakka shi yasa Allah ya ɗauka annabi Musa daga Misira ya kawo gidan shi ko domin ya tsirtar da shi daga bala'in fir'auna sa'an nan tafiyar da yarinya ke yi a lastihiyayen ya nuna cewa gidan gidan mutunci ne ina fatar an fahimci wannan ƙalar fitacce ina abiye da uka lalle babanmu yana kiranka yana neman ka liyujiyaka ajira masa kai talana domin ya saka maka ladar shayarwar da ka yi muna ka shayar da mu ruwa ka ɗauke dutse mai nauyi ka ba dabbobinmu sun sha kuma ga alama kai ba ne ga alaman tafiya da gajiya gare ka to mun ba babanmu labarinka ya ce mu kira ka domin ya saka maka ya baka sallama ta wannan gagarumin aiki wannan gagarumin taimako da kai muna annabi musa bai ƙi ba don haka ya tabbatar da yana yiwa addu'ar da yake yi ta allah ya karɓa ko da haka falon ma ja abu lokacin da ya zo ma mahaifin nasu mahaifin waɗannan yaran 'yan mata guda biyu wa ƙasa alaihi ƙasasa ya ba shi labarin duk abin da ya faru cewa yanzu haka misira dogarawan gidan fir'auna suna can suna ta nema ne guduwa ne ya yi yayyo wannan ɓangaren domin ya tsira da rayuwar shi ƙala lata kaf sai ce mishi to kada ka ji tsoro najauta min alqawmi zalimin lalle ka tsira daga mutane azzalumai bi ma'ana addu'an nan da kai Allah ya karbi ya karbi ta ya kawo ka gidan da zaka zauna ka huta kuma ka samu kubuta daga sharrin duk wani azzalumi shi yasa duk abin da ya faru gabawa ana son gabani ya kai ma kowa kuka to ya kai ma Allah duk matsalar da ta same ka fara daga hannu ka roƙi Allah wallahi Allah ba zai barka cikin bakin ciki ba ya taɓa faruwa ga Bilal mu'azzin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da gidan manzon Allah babu abinci Bilal manzon Allah ke aiki je ya ranto mai ya ranto mai kudi a zo a yi abinci gidan manzon Allah ko Bilal bai taɓa kiyawa ba kuma idan ya tafi ba sunan manzon Allah yake kara ba nashi sune yake amfani da shi to yakan zo wajen wani bayahudi ya ranci kuɗi wata rana sai bayahudan nan ya shuɗe ga bilal yana kiran sallah sai ce ashe kai mutumin nan kana biye da muhammadu kake zuwa ka ranci kuɗi ga hannuna ya ce bari in duba in gani yaushe ne ranar biyan bashi yake ya duba ya ce to ai gobe ne ma ya ce to lalle ku gobe idan baka kamin kudina ba to kai ne matsayin kudina zan rike ka bawa a maimakon kudina hankalin bilal ya tashi kwarai bilal ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa manzon Allah kuma ga shi gidan manzon Allah lokacin ma babu ko abincin balle a yi maganar ya za a biya bashi bilal ya shiga tashi a hankali aka yi isha'i manzon Allah ya ce ma bilal ka gudu ka bangare wanda ake bi bashi bai da abin biya kuma yayi yayi bai sai da zai yi ba to ya gudu ya bangare kada ya tsaya a ci mai mutunci ma dama ya zan in ya tsaya ya san za a ci mai mutunci to kada ya tsaya ba haka sai ya gudu bilal ya yi shirin gudu afuwan ya yi shirin gudu ya ce ya rasu da layi da na yi sallar asuba zan kalli fuska kase in wuce domin shi ba wani abu ne damuwa shi ba irin ya daina ganin manson Allah manzo Allah ya ce Allah zai muka Allah zai muna mafita kaga ya san roƙon da yayi ko gari ana zuwa a yi sallar subahim an gama sallar subahim sai Bilal ya zo ya ban kwana da manzon Allah ya kama hanya ya ta tafiya ya irin na annabi Musa shi ma bai sai inda zai je ba sai kwatsam ya ga manzon Allah na murmushi manzon Allah na dariya ya ce ya rasulallahi mi kuma ke faruwa ya ce to kaga ba rabuwanmu Allah ya haddasar da wani sabon al'amari ya ce fita ka je wuri ka zaza ka ga dukiya ga ta nan raƙumma da menene dukiya mai yawa ya ce Allah ya sa wani sarki ma daga cikin sarakunan kafurai ba ko musulmi ba cikin daren na ya aiko min wannan dukiyar Allah zai sa ko yana so ko bai so zai ji kawai babu zama babu tsayi sai ya ɗibi dukiyar nan ya baka kai kuma don ka je ka biya wannan bashin don haka Allah ya yi bilal ya ɗiba duk yadda ake bin bashi idan aka ɗiba cikin wadda aka samu ma yar ƙalilan ce ake bin bashi ko ya je biya wannan bashin manzo Allah ya ce Bilal ɗibi duk abin da kake so cikin dukiyar nan ɗauki duk abin da kake so naka ne shi Bilal ba duke ta sha mai kai ba shi dai in yana ganin manzon Allah to bukata ta ta biya don shi na lokacin da manzo Allah ya wafati kun ga barin madina ya ko bai iya zama madina gari ya waye ya fito bai ga manzon Allah ba domin shi ke tayar da manzon Allah daga bacci ya rasulallahi lokacin sallah lokacin sallah shi ke faɗa wa manzon Allah to ya zo gidan manzon Allah ya ce ya rasulallahi lokacin lokacin sallah ya ji shiru to bai iya jure ma haka da haka sai kwashe kayan bar garin madina sahabbai su kuma suka rasa irin wannan kiran sallan da yake yi wannan sautin nashi wanda daga ƙarshe lokacin umar alfaruk da aka ce masallacin baitul maqdis aka karbe shi shi kuma ya biyo zai je umra suka haɗu da sahabbai suka gaisa ya dan yada zango nan tare da su zuwa gobe da safiya ta waye suka ce tashi ya musu kiran sallah ya ce a ai tun wancan lokacin ya daina kiran sallah suka ce don Allah suka matsa suka matsa mishi ya miƙe ya kiran sallah wannan asuba din babu sahabin da bai jika gemun shi da hawaye ba saboda ya tunatar da su ayyamu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tunatar da su lokacin da annabi yake rayi to kaga al'amari duk yadda yazo a bashi ga Allah ko wanda duk ya bari ga Allah to Allah zai isa mishi kuma Allah zai gwada mishi cewa ya isa don haka wannan mutumin ya ce annabi musa la taqaf na jauta min alƙaumin zalimi kada ka ji tsoro tabbas ka kubuta ka tsira daga mutane azzalumai qalat ihdahuma
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين to ana haka qalat ihdahuma sai ɗayan yaran nan mata biyu tace ya abaci ya babana ni dai ga wata shawara ina da ita ba mamaki saboda wata bukata da take da cikin ranta ko na dan adam yana da tashi dabara ko ita ce ya abatista a jirhu ya babana ka ɗauke shi aiki na ijara ka ɗauke shi ɗan ga aikinka ya riƙe maka kiwon waɗannan dabbobin wasu malamai suka ce ta yi haka ne domin ya burge ta tana gani yanzu idan aka yi 'yar wannan haɗuwar ya kama hanya kuma ba ta sai inda za ta sake haɗuwa da shi ba ita kuma tana sa ran in ya zauna tare da su ya Allah Allah ya haddasar da wani al'amari tsakaninsu ila aure zai iya shiga mace tana son namiji wanda yake da wata bajinta kaga bajinta ta farko ya ɗauke dutse ga rijiya kuma ya shayar da su mutum ne karfa kenan wanda ga lokacin can karfi yana cikin manyan-manyan qualities waɗanda ake bukata sa'an nan na biyu kuma akwai halin da ya nuna wanda malamai suka faɗi imamu ƙata da ya faɗi haka ma alkadi shirai da amur bin abbas da makamantansu su ne suka faɗi babu nassi na ƙur'ani babu nassi na hadisi cewa a wannan lokacin ya yi musu wannan aikin bai koyi waiwaya ya dubi cewa wai a bashi wani abu ba ko ba kawai ya yi kwanta kuma ga alama ta gwaji cewa yana cikin tsananin yunwa don haka mai yi ne don Allah yariyar nan ta hankalci haka na uku kuma da aka aika a kira shi da ta kira shi ta shiga gaba ta gwada mai gida ko kaga in wani ne ya samu abin da yake so ta shiga gaba tana tafiya yana nuna kallon bayanta ko to shi ba haka yake ba sai ce mata ta tsaya sai ya shiga gaba ita ta koma baya to amma ko bai san gida ba nan ne magana take sai kama hanya ya ce mata in kika ga na kauce hanya to ki ɗauki dutse ki jefa da ke jefa dutse sai ki jefa gefen da za mu shiga kwana in kwana ta zo da na ga dutsen na san inda za mu shiga kwana sai yin binan har mu kai gida kaga yan kai ne ka kura mata ido kenan ko ga majalisu nan kana ganin mata idan suka wuce wata ma za ta ji kamar ta faɗi saboda tana wucewa za ta ga idon kowa ya dawo kanta saboda haka ma tana tafiya ma za ta ji ƙafafuwanta suna lauyewa kamar za ta faɗi kuma yanka duba duk maginanta na suna da mata wani mata biyu gare wani uku gare wani yana da ɗaya to balle yin ta shuɗe majalisin samari daɗa in ba a hankali wani masu ya maganta ko? to amma ga yadda annabin musa ya nuna don haka ta san mutumin kirki ne yana da qualities kenan kaga ko mata abinda ake so su rika kula da shi qualities to yau sai suka lalace suka dawo kuɗi suke kallo kuɗi suke kallo makinta kalli ilimi wanda shi ke trendin wanga zamani tun aikowar annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ya yi makomi fintin kau saboda wahayin farko da za a fara mishi cikin kogon hira ne aka ce mishi bismillahirrahmanirrahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وإن آيوين بير سوري أكفارا سوكا مشي نسورة الألقم su ne aka fara saukan mishi aka ce ikira ka yi karatu to tun da lokacin nan karatu ya zan ya wuce komi kuma duk abin da ka sani na duniya idan dai ana karatu za a cimma solution nashi annabi ya ce an ba shi mabuɗai na taskokin da suke cikin ƙasa abu hurairu ya ce annabi bai ma yi unhwani da mabuɗin ba ya ce amma gashi nan yau kuna ta waso su to inda ma ya zo wanga zamanin ya ga yadda ake waso san taskokin na cikin ƙasa ko menene mabudin taskar ƙasa technology an zo da ilimin na technology an bashi da shi ne ake tattuna dukkanin arzikin da yake cikin ƙasa ko to wannan shi ne ta zaɓi mai ilimi mai hankali mai amana sai ta je ta zaɓi mai kuɗi da ta ɗan fara tsofewa sai ya ture ta ya sake ɗauko ta ko wata ko bayan ɗaura aure sai ta fahimci magiya yake sha ya sha giya ya shigo cikin gida idan ta mai magana ya mare ta ya shure ta in ta je gida ta kai ƙara a ce ta yi haƙuri wani kuma neman mata yake yi wallahi ko uwarta in ta zauna in ba a yi hankali yana iya nemanta balle duk wata mace da ta rage duk macen da ya gani sai ya ga tana da abin da sauran mata ba su da ibn al-qayyim ya ce ai wannan ciwo ne wanda yake cikin zukatan wasu mutane su ne fayat ma'allazi fi kalbihi
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
to akwai mutane waɗanda cikin zukatansu akwai cuta cuta ta son mata saukin mace idan ya jiya kurum ya ishe shi ya zama mai musiba ya ji cewa duk mace da ke duniya ba ta iya gamsar da shi ba ta iya biya mai bukata sai dai wannan wadda ji sautinta in ya kamu in ya kare da ita kuma sautin wata ya sake ji zai ji cewa yanzu ita ce kan gaba bai taba zama ga mace guda kullum ji yake yi wadda duk ya hango tana da abin da duk sauran mata ba su da ibn al-qayyim yace in ya hango mace zai ga tana da duk da za a bashi matan misira gaba ɗaya in ya hango wata ƙwara ɗaya zai ga tana da duk abin da su ba su da to don haka politics ake nema kuma iyaye sai kun sa hannu wajen aurar da 'ya'yayenku don haka ta ce ya babana ka ɗauke shi ɗan aiki ijara ya maka kiyo inna ƙaira manista a jarta lalle mafi alkhairin wanda za ka ɗauka aiki ijara alƙawiyul amin shine wanda ya tara waɗannan siffofin biyu alƙawiyu wanda yake mai ƙarfi al'amin wanda yake amintacce malaman suka ce kamar yadda yake cikin albidaya wani haya na ibn kasir imamu kata da ɗin har yau dai ya ce sai mahaifi ya ce aka yi kika san alƙawi ne al'amin ke da haɗuwa da mutum kaga uba na ƙwarai dole tuhumi ta ya aka yi ta san har yana da waɗannan siffofin shin tsaya suka yi ga hanya suka yi zance suka yi taɗi suka yi fira har ta fahimci haka ashe tana hiyar da maza waje don haka ta ba da bayani sai ta ciya baba kaji kaji kaji lokacin da ya janye dutsen nan kan rijiya nan na san cewa mai karfi ne lokacin da muka tafi ya ce in dawo baya shi ya shiga gaba nan na san mutum ne amintacce da haka ba fira muka yi ba ta wannan bangaren ne na sani ya baba don haka sai mahaifin ya ce
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تعجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
قال سيما يفن النات يجوي كل النبي موسى عليه الصلاة والسلام يتي إني أريد أن أنكحك إهدمنا تيهاتين da ce lalle ni ina nufin in auren maka ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴayen nawa guda biyu ina son in auren maka ɗaya ala an ta'ajura ni samaniya hijjajin a kan kai mai aiki na ijara aiki na kiwo na ijara shekaru takwas ka ji sadaki ko? ki iya a ɗauki mata a baka kun ga al'ummar annabi mun ji daɗi ka ɗauki dubu ɗari ka ba suwa a su ne sadaki waɗanda bai wuce wani ya biya maka ba yanzu ko amma kuma akai maka mata ka ci mutuncinta kwana biyu ka dawo kana ci mata mutunci ita kuma a ɗauke ta a kai ta makin ta san abin da ake kira aure sai ta dawo rashin kunya duk abin da ka bata ba ta godewa ta fara tunanin samarin da suka yi biyar ta can waje gabanin ta yi aure ai ta kama su suna waya da su ko ya ce to idan ka cika shekaru goma to kwaminin dika daga wurinka ne zaɓi na gare ka in ka cika shekaru goma kana da zaɓin duwar da kake so sai ka ɗauki duwar da kake so ciki amma in baka cika waɗannan shekarun ba kai takwas to zan baka ni kuma wadda nake so in baka don haka annabi musa alaihi salatu wasalam ya cika shekara goma don ya zaɓi wadda ya fi so ashe kun ga har annabawan Allah suna da waɗanda suka fi so ko amma sai ka ga wannan zamanin in an tashi ba malami mata in za a ba his excellency ko honorable sai ka ga an samu zuƙeƙiyar mata an ba shi ko amma in za a ba alaramma ko wani akara makan lahu sai ga an ɗauko mai shayayyen hannu haka ko? da kun ga annabi musa sai ya zaɓa shi mako? don haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye ya ce to sata jidini da sannu insha Allahu za ka same ni minar salihi ne daga cikin salihan mutane waɗanda suke cika alkawali idan ka yarda da wannan alkawalin to za ka same ni cikin waɗanda suke cika alkawali ana nuna mini lokaci insha Allah ta'ala sai dai zuwa gobe ina gani 26 ga wata ya kamata mu rufe saboda mu ma mu samu zuwa tafsiran wasu malamai waɗanda za su rufe 27 in ba haka ba yana da wahala in samu zuwa tafsirin kowane malami saboda an tashi da tafsirin nan na gaji ga zafi ga zufa da sauransu in na koma gida sai na wata jinya ta wasu awoyi sannan in ji na komo daidai haka mai in je tafsirin wani lokaci ya wuce amma dai 26 gobe 25 jibi da shida ko? in Allah ya so za mu rufe dama duk abin da kaga farkon shi to ƙarshen shi na nan kusa duniyan ma ƙarshen tunanin kusa yasa Allah ma ya ce sa'a ta tsaya ya ce a ta amurin lahi al'amarin Allah ya zo Allah maɗaukin sarki ya taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmin dini iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين يا الله duk abin da muka karanta daidai ka ba mu ladar shi kuma ka ba mu ikon yin aiki da shi abin da muka karanta bisa ga kuskure Allah ka ganar da mu daidai kuma ka ba mu ikon gyarawa ya Allah ka taimake mu ka datar da mu da wannan daren mai albarka na lailatul qadari ka biya muna dukkanin bukatunmu ya Allah ka azurta mu ya Allah ka ba mu ilimi ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka tsare mu daga dukkanin wani shari ya Allah ka tsare mu daga dukkanin wani shari akwai yan uwa da ba su da lafiya sun ce suna nema a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya sannan akwai wata mata wadda ta aiko dubu goma ita kuma ta ce miji take nema Allah ya bata Allah ya bata mai ilimi na addini da ilimin zamani Allah ya bata kuma mutum wanda yake mai aminci mutumin kirki ta ce wa'annan dubu goma a ba wannan wanda ya musulunta ya Allah ka biya mata bukatunta Allah ka biya mata bukatarta Allah ka biya mata bukatarta akwai wani dan uwa Alhaji Kabiru mutumin nan wurare a ci da ne mun fi shekara goma muna tafsirar shi wannan wurin to ina ganin mahaifin shi ne ya rasu to ban sani ba ma ina duba waya sai na ga an turo mini cewa ga abin da ya faru gare shi to muna roƙo Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi shi ma Allah ramma kun ga ayi mishi rasuwa kun kamar yadda duk kowa ya sani nan wanda jiya lokacin tafsir ma duka ana wajen jana'iza to ya Allah ka gafarta mata Allah ka gafarta mata Allah ka gafarta mata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين